الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأخرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alaikun assalam.
bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin rahamarsa muka wayi gari yau shida ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 daidai da shida ga watan uku miladiyar Isa ta 2025 daidai Allah kai mana jagora muna karatu daga wannan masallaci mai albarka na kofar gida Alhaji Ibrahim Dorogo da ke nan Ningi ta jihar Bauchi a muna nan a cikin sabi fatai a jiya mun kwana aya ta goma sha shida yau za mu tashi aya ta goma sha takwas da ya Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فاعلم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما Allah madaukakin sarki yake laqad radiyallahu 'anil mu'minin hakika Allah ya yarda ya amintu ga mu'minai id yubayyi'unaka tahta shajarati a lokacin da suke ma mubaya'a suke nuna ma goyon baya a karkashin bishiya ba alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ba anzalar sakinata alaihim Allah sai ya saukar da nutsuwa a kansu wa sabahum fatahan qariba sannan ya samar musu da wani buɗi makudanci mun yi magana a baya akan mubaya'a da kuma abin da ya ja mubaya'a manzo Allah ya farki cewar ga su suna da wani don haka sai ya kara sahabbansa yake gaya musu ga abin da ya faru suka goya mar baya domin tafiya umara a wata na alƙa'ada sai tafi umar ya ba da shawara bai kamata yawan mutane a ke ba domin an fita ba tare da kwanciyar hankali ba ya kamata a gaya mu mun dai ji abin da ya faru har lokacin da sahabbai suka yi baya suka goyi bayan manzon Allah akan aje a yi yaƙi domin nemo jinin sai da yaƙin bai yiwu ba shi ne Allah ke cewa hakika waɗannan mumunan da suka yi manzan Allah mubaya suka goyi bayansa Allah ya amince da su waɗannan mumunan da suka yi mubaya Allah ya amince da su ya da su a sannan Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shi ya zai ya amince da su ai na gani akwai ganganci mutumin da Allah ya ce ya amince da shi kai kuma a gurinka abin zargi ne mutumin da Allah ya ce ya amince da shi kai kuma a gurinka abin zargi ne ai gudun duka wayannan sahabban da adadinsu ake ganin ya kai dubu ɗaya ɗari hudu wasu suka ce dubu ɗaya da ɗari biyar da ishirin wasu suka ce dubu ɗaya ɗari dukansu gaba ɗayansu ba a ware ko ɗaya ba Allah ya ce ya amince da su domin zaɓaɓɓu ne Allah ne ya zaɓe su da haka Allah ce fa anzala sakinata alaihim Allah sai ya saukar da nutsuwa a kan su wajen nutsuwa a sabar Allah sai ya fararo musu haƙuri ya aka yi haƙurin lokacin da aka yi rubutu na sulhu rubutu ne da yake cike da sorry rubutu da yake cike da rashin adalci amma Allah ya zo masa hakuri su hakura wa magani makasiratan ya kuduna sannan Allah ya musu alfishin cewa akwai ganimomi da yawa wadda za su ɗiba nan gaba wannan ganima an ce yakin khaibara ne a yakin khaibara wasu ka ce a yakin hawazan ne da Zadufan da kuma Farisa da Rum duk za su so annan gurgurin ruwa kuma za su nemo za su samu ganima mai yawa dalilin wannan hukunci da yi dalilin wannan biyar da suke ba hausa ya ce ya ba kyauta da ka Allah madaukakin sarki ma idan ka ba abin da yake so yana yin farin ciki sai ya ƙara ma fiye da abin da ya kamata a baka to tun da sun yi wannan haƙurin sun koyi bayan manzan Allah sun taimaki manzan Allah a lokacin da yake neman taimakon a lokacin da yake buƙatar goyon baya a lokacin da yake buƙatar tallafi suka tallafa suka girmama shi da haka Allah sai masa albishiri za ku samu ganima mai yawa garuruwan da kuke ganin sun fi ƙarfin yanzu za ku fi ƙarfin su za ku zama ga kun mallake su kana Allah azizan Allah manin jayi ne hakiman kun Allah ne hikima ya rabin sa sai dai bi sai yake وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا الله يتي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها Allah ya muku alkawarin za ku samu ganimomi masu yawa wanda za ku karɓa ba ajiyar lakum haji yanzu Allah ya gaggauta muku wannan wace sulhu hudibiyya cin nasara ne domin garin da ya fi ƙarfin mu da ba dama mu yi rawar gani a garin ba dama mu sake a garin an sa mana kafan zuka yanzu ga shi an dawo ana sulhu da mutararsu daga ga mutum da ka yanzu da an dawo ana sulhu da banzan Allah sallallahu alaihi wasallam a garin maka da ka Allah ya gaggauta musu wannan cin nasara wa kafa aidiyar nasu an sannan ya kame hannun mutane daga barin akwai fahimta fuskoki guda biyu a wa kafa aidiyar nasu an sahabbai muhajirai da ansarawa sun bar madina sun taho maka a madina akwai yahudawa waɗanda ba su yi imani da manzan Allah ba sannan sahabban nan sun bar iyalansu a madina da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu alhali akwai adawa mai ƙarfi tsakanin yahudu da mutum kaga da ya kamata su yi shiri zo ma zai mutu inda sun tafi wani farwa iyalansu Allah madaukakin sarki sai ya kame hannunsu ba abin da sami iyalansu da dukiyarsu a garin Madina wasu ka ta abin da ake nufi ai a Makka akwai musulman da ba su yi hijira ba wanda Allah ya ɗauke musu hijirar kamar marasa lafiya kamar makafi kamar guragu kamar mata da yara waɗanda ba su da wata hila da za su yi don zuwa madina allah ya ɗauke musu wannan nauyin to su kuma allah sai ya kare su yanzu ƙorin shawon makka ba su far musu ba na ba gani za ka ce mana allah ya kame hannayensu daga baro ai abin da ya shafi iyalanka ya shafe ka wani ta kuna ayatar lilmuni don hakan ya zama aya ga musulmi yanzu idan mutum yana da yaya ya fi kowa tsoron mutuwa me yasa bai san wanda hali zai bar ‘ya'yansa ba a cikin jin daɗi ne ko a cikin wahala wannan yana sa mutum yaƙi a batun kowa amma sai ka hararo wancan labarin yadda Allah ya kiyaye iyalan muminai daga hannun mushrikai ko yahudawa ba su cutar da su ba to yanzu ma dan ka mutu ka bar su Allah zai yayi zai kiyaye maka su wa ya hadiya ku siratan mustaqima sannan Allah ya shirye da ku ya dora ku akan hanya daidaitacciya irin da hanyar musulmi wa ukhra lam takadru alaiha ai akwai wata ganimar ma wanda in dan karfin ku ne ku ba ku da iko a kan ba za ku iya ba in dan karfin ku ne su ne romawa da farisawa su ne su ba fawa a wancan lokacin da haka ba za ku iya far musu ba ba za ku iya cin nasara a kan ku ba in dan ku ne wa kura lam taqdiru alaiha da wata ganimomin ko wasu garuruwa wanda ba ku da iko a kansu kada haɗin Allah biya Allah kuma na ciwaye da su كان الله على كل شيء قدير الله mai iko ne akan komai dan abin da yafi karfin ku dan ku fi karfin sa haka Allah ya yi abin da Allah yake so daga wajen rundunar musulmai a takawa shi yake bukata ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa idan kun yi haka shi kuma alkawari da ya tafi ya tafi wa kana hakan alaina nasul mu'minin tabbas haƙƙi ne akan mu muke rubuta yalle ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولو قاتلكم الذين كفروا da a ce waɗanda suka kafirce za su yi gangancin ce za su yaƙi lawallawar albara wala da su juya su in ka ji an ce allawar albar gudun da ba iyaka wata tsabagen gudu ma duk shi yadda zuwa wuta irin wannan gudun da a ce za su yi ganganci ce za su yaƙi kun malaya ji nuna waliyan wala da siran sannan ba za su samu wani waliyi wanda zai hana a ci nasara a kansu ba haka nan ba su da wani mataimaki da zai taimake su sunan da layawa da suna da kada halat bin kabul tun kafin kai ya manzo Allah irin wannan hanyar ake bi da haka ma bayan ka haka ake bi da da ke nan wani alƙawarin da Allah ya yi na musulmai su ci nasara sunna ce ta Allah har tashin duniya kuma tana ne idan ka ga an ci nasara akan musulmai ɗaya biyu na farko Allah ya jarabce ku sai a ci nasara a kan amma yadda ya jarabci sahabbai a yakin ku aka ci nasara a kansu jarabawa ce me kuma ya kawo jarabawar kare wata ka'ida daga cikin ka'idodin jihadi na biyu idan ka ga an ci nasara a kan shi ne ba dan Allah kuke yi kila kuna yi ne don neman abin duniya idan kuna fada akan abin duniya Allah madaukakin sarki zai zuwa muku gudu mai karfi ya tashi mara karfi ya wuce don ba rosa da wani amma idan kuna idan Allah ne to Allah madaukakin sarki yana tare tare da wanda suke yi da Allah daga wannan sunna ce ta Allah ya taimaki mummune ya taimake su kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ya taimake su a lokacin manzon sallama haka nan zai taimake su a bayan manzon sallallahu alaihi wasallam walan tajida li sunnatillahi tabdila kuma ba za ka samu canji ba a sunnar Allah inda sun ana ne to ba su canji abin da ya faru jiya shi ne faru yau shi ne faru yalla ya ce
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أوطركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا أبو من يمكن أن وكف أيدي الناس wasu malamai suka ce iyalan mummune ne da ke madina wasu malamai suka ce a'a yan uwan mummune ne wanda sun yi imani suke maka ba su samu damar fita ba sai aka ce a'a waccan aya ta fi kusa ta zamo iyalan mummune ne na madina ba na maka ba don a nan abin da Allah ya ce huwallazi kaffa aydihim ankum shine wanda ya kame hannayensu daga barin wa aidiyakum anhu ya kame hannayenku daga barinsu bi batsanin maka a cikin garba min bani an azafarkum alaihim bayan Allah ya ba ku nasara a kansu wa kana Allah bima ta'malu da basira Allah yana ganin abin da kuke aikata babu wani abu da mutum zai aikata a ɓoye ko a bayyane ba sai Allah ya sani to duk da aka ce Allah yana kallon komai yanzu an baka dama kenan dan zaka saba Allah karka boye tun da Allah yana ganin kalu bari ma da ya afi tun da ko a loko ne ma zai gani ka boye wa Allah ba ka boye mutane ba ai ka boye wa mutane ba za ka boye wa Allah ba wannan hujjar wasu mutane ne suke dogaro da ita su rinka saba Allah ba yayi wannan ko ba hujja bane Allah yana farin ciki yana so idan kai ne ka boye laifinka idan duk mutumin da zai yi laifi ya ɓoye laifinsa wannan alama ce zai bari amma duk mutumin da baya tsoron laifinsa baya tsoro wani ya gani baya tsoro ya bayyana to wannan kafin ya tuba sai dan aiki Allah sawa Allah ya ce هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوبا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنين و... ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبوا عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هم الذين كفروا سوني ودن سكا كافرتي وصدوكم عن المسجد الحرام suka tuke muku hanya suka hana ku zuwa masallacin harami ɗakin ka'aba wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla haka nan ma hadiya ka tsara hadiya dan karta je inda take wato karta je ku da za a yanka ta walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat ba nan dai akwai wasu mazaje mummune a maka ba da kuma wasu mata mummune ba lam ta'lamu wa nukubu tuzo da kuma ku san su ba an ta ta'u kar ku tattaka su in ku kai haka fa tusibu kullun mu'arradu bi ghairi ilmi sai wani abu ya same ku ba da kun sani Allah madaukakin sarki kamar nan fara da su ya dauke mu wasu mutane nauyin hijira mazaje masu rauni marasa lafiya dattawa da mata da yara akwai tsakarin to saboda kiyaye waɗannan din Allah madaukakin sarki bai ba da izini a kan a farmaki maka da yaƙi don idan aka farmake ka ba san me zai faru ba wannan mumuni da kai ba ku san shi ba sai ka je ka kashe ko kuma su din su kashe mumunan to ko kuma idan kun kashe mummunan bisa rashin sani ya zama kisa kirin na kuskure to za ku biya niyya ina ba zan gani to ba dan haka ba kam to da wannan biya ta a ليدخل الله في ليدخل ليدخل ليدخل الله في رحمته من يشاء domin Allah ya saukar ko ya shigar da rahamarsa ga wanda ya so walau ta zayyar amma da za a bambance ga rinjinar kafirai ga rinjinar musulmai nan kafirai da zalla nan musulmai da zalla da azam nan lafi da kafirai wallahi da da azabta da kafirai da kamar da su da yin suke akwai mummuni a cikinsu idan aka ce wani abu zai faruwa amma da a ce su su ware kuma ku ware ku da da kafirai minhum azabun alim kuma aliman kuma sannan idan muka azabtar da su a duniya aka kashe su a lahira kuma kada azaba da na
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الأنية أنية الجاهلية lokacin da kafurai suka sa wata ɗabi'a ta ƙabilai irin na jahilai a cikin zukatansu lokacin da aka zo rubutun su sai na alibi na gaba masanar sula da sallama ya rubuta wannan shine sulhun da aka gabatar tsakanin ƙorishawa da muhammadu rasulullah suka ce haba ai muka yanke shi in muka san shi manzan allah ne ma tsaya mana wani dambarwar ka goge ka rubuta abin da yake muka sani sai da aliyu ce ba zai goge ba manzan allah ce goge rubuta wannan shine sulhu da ya kasance tsakanin ƙurishawa da muhammad dan abdullahi allah ya san mummunai ne da aka gogewar ko rashin gogewar ba zai fidda mu daga imani ba rubuta abin da suka duk abin da suka rubuta na wuce ya yarda aka rubuta bana muhammad dan abdullahi da jama'arsa ba za su shigo maka don aikin umara ba sai shekara mai zuwa rubuta ya rubuta idan shekara da zuwa ta yi muhammad dan abdullahi ba zai shigo maka da makami ba ba zai shigo maka da komai ba sai dai irin abin da matafi yake yin guzuri da shi kamar ruwan sha rubuta ya rubuta sannan idan wani ya musulunta a gadagadan maka ya kaura ya koma madina to a dawo mana da shi rubuta ya rubuta sannan idan wani wanda ya bi ku ta madina idan yana bukatar dawa gida ku dawo da shi rubuta ya rubuta da duk irin wannan abu na san zuciya da na kabilanci to shine Allah yake cewa in ja'ala allazina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah sai ya saukar da nutsuwar sa bazansa sai da su manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri wa alal mu'minin sannan Allah saukar da nutsuwa mu'mini su ma suka yi hakuri wa alzamahum kalmata taqwa sai ya lazumta musu kalma ta taqwa wa kanu haqqa biha wa ahla daman su suka cancance ta su ne masu ita wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masari ne akan komai daga duk wannan son zuciyar da aka yi manzala ya rabar su yace lokacin da umar ke kai complaint ya za a yi a ce idan mutum daga maka zai zo in ya zo madina mu maida shi kuma idan mutumin maka da yake muke tare shi zai kuma mu amai da shi ya yi rabu wanda yake musulmi da ba musulmi ne amma duk wanda ya rinde ya musulmi da ba can ba musulmi ba duk wanda yake musulunci ya rinda ya bar musulunci da ba can ba musulmi ba wani tsotsai ne ya kawo shi amma dai musulmi ne to musulmi ne yana nan kuma kan musulunci wuya daɗi ba ta sa musulmi ya bar musulunci sai dai ya yi rauni wanda kuma rauni ɗabi'a ce ta ɗan adam shi sa Allah madaukakin sarki ya raba musulman kashe uku kowane da gidansa akwai musulmi mai imani kawai a zuciya imani kawai a zuciya amma sauran wasu ayyuka babu akwai musulmi ne yana da imani yana kuma kaɗan daga cikin sauran wasu ayyuka na addini akwai kuma wanda sauran wasu ayyukan masu farin jayi bayan imani daga aljanna take kashi-kashi yadda muminan suke kashi-kashi ta wannan tafi ta wannan ta wannan tafi ta wannan amma ba zai ce duka kuma musulmi ba zama iri abu ɗaya ba Allah ya ce
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق hakika Allah madaukakin sarki ya gaskata mafarkin da manzan Allah ya yi da gaskiya a baya mun ce manzan Allah ya yi mafarkin tafiya aikin maka to mafarkin ya tabbata la tadkhulul masjid al-harama insha Allah amini in Allah ya yarda tabbas sai kun shiga harami cikin aminci muhallikina ru'usakum muqassirin kuna masu aske kawunanku da ko masu saisaye la ta kabu da baka kwaron komai ba aliman malam ta alama Allah ya san abin da kuma ku sani yanzu idan za ka je maka tsoron me kake ji baka tsoron komai sai ko ka tsoron guzuri faja'ala min du zalika fatahan qariba dan haka sai bayan hudaybiya Allah zai kawo fatahu kusa kusa shine aka fatahu maka ba aka shi kowa ba cikin kwanciyar hankali aka shiga maka aka yi aikin maka saboda saukin hali irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka nuna mai tsangwama mutanen da suka ce ba sa son sa dan uwansu ne suka hana shi zaman gida duk da yana son gidan dan da zai bar maka ma sai dai waiwaya yace maka ina son ki ina son ki kaga akan dole manzon Allah ya bar maka ba dan ma umarnin Allah ba ba zai bar maka amma da ya samu nasara Allah ya bashi dama ya bude maka ƙoren shawon maka kudu suke yi suna shiga gidaje suna kulle kofa waɗansu suna shiga ɗakin kaba wasu suna shiga gidan abu sabuwan sai ga manzala yana ya kuwa duk wanda ya shiga gidan abu sabuwan ya kubuta alhali abu sabuwan abokin gaban sa ne don kudda sai aka ce to gidansa ya zama katanga duk wanda ma shiga ba ma shi ba wanda ma shiga gidan ya kubuta haka wanda shiga gidansa ya kulle kofa ya kubuta wanda shiga dakin ka'aba ya kubuta bai huta haushinsa ba don manzo Allah shi baya fushi don ka taɓa mutuncinsa baya fushi amma ba komo a kan dole ne duk wanda ya taɓa mutuncin manzan Allah to sai dai ko mu mutu ko ya mutu duk wanda ya taɓa mutuncin manzan Allah ko ya mutu ko mu mutu amma shi a gudan kansa dan shi zai iya yafewa yanzu idan ka taɓa mutuncin manzan Allah wa bai yafe maka ba mai yafewa amma shi tun da yana raye zai iya yafewa ce ya yafe shi kadan ya yafe na ba dan gani da haka idan ka ga manzan Allah ransa ya baci to ka taɓa addini kana taɓa addini ba zaman lafiya wanda shi yasa ibnu taymiya yayi zaman kurkuku lokacin da wani ya baci annabi ibnu taymiya yake bar hukuncin kisa yace kullum mutacce ne duk ina ganin aka ce sun ganshi sun fara daukan matakin duka to tun da yana da goyon bayan hukuma aka tsare shi ba a kashe shi ba aka kama ibnu taymiya aka sa sa a prison da haka manzon sallama yana da kuri yana ko da kawai sai Allah ya ce والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
الله مدوكك سلكيتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق Allah madaukakin sarki shine wanda ya aiko annabinsa manzansa da shiriya da kuma addini na gaskiya duk wani addini wanda ba musulunci ba ba sunansa addini ba sunansa bata liyuzhirahu ala dini kullihi domin ya ɗaukaka addinin akan kowane addini gaba ɗaya an yi tufaki a yau babu wani addini a duniya da yake samun ta goma shi na mabiya kamar addinin musulunci wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzon Allah ne shi ba Allah bane shi ba dan Allah bane shi ba aljani bane shi ba dabba bane ba kwaro bane ba tsuntsu bane manzon Allah ne haihuwarsa aka yi da mahaifinsa da mahaifiyarsa kowa ya sani shi ma ya aure ya auri mata sannan ya haihu har ma ya mutu ya bar wasu da aka shi mutum ne amma mutum mai daraja mafifici a dukkan mutane babu wani ɗada mace ta tsuguna ta haife shi da ya kai darajar manzala sallallahu alaihi tun daga annabawan da suka wuce ba mai daraja kamar tasa amma ba zai cire shi daga zaman sa mutum ba amma ba mutum ne irin mutane ga magaru ba da haka alhaji muhammadu rasulullah muhammadu manzan allah ne wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi sahabbansa kenan a shiddawa al-kufari ruhama ubaida masu tsanani ne akan kafirai amma masu tausayin junansu tsakaninsu da kafiri ba da gayya musulunci ya tsara ma zaman da za ka yi da wanda ba musulmi ba zama makotaka ka kare masa haƙƙinsa na makocinka yan uwantaka ila kuna da wani dangantaka da shi na jini ka kare masa wannan hankin dangantaka amma koma bayan wannan sauran babu sassauci a ciki da aka shari'a mata ce idan kuka ɗauki hanya kana tafiya kaga kafiri a hanya yana tahowa kar kai daga kuma gefen hanya hanyar ka ce taka ce ba ta zauce wallahi shi ya kauce kai ka wuce ba kai ka kauce shi ya wuce da ka zo sahaba manzo Allah masu tausayin junan su ne amma game da kafiri ba daga kafa sai da ka samu canji wani yana sai da mutuncin akan kafiri ko a wurin kafiri don ya samu abin wani yana cin zarafin musulmi ya wulakanta musulmi don ya samu abin kaga ne wanda biya bai yi hali irin na sahabban manzan Allah su kuma sahabban Allah sahabban manzan Allah halin ma suke yi halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan baka yi halin sahabi ba to baka yi halin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka so sahabbai masu tausayin junan su ne saboda tausayin juna sai wannan ya kwana da yunwa saboda wansa ya kushi wa yi usulun ala anfusihim walau kana min khasasa ko da suna da bukatar abin idan suka ga wancan yana da bukata sai su hakura su bashi ya zauna da yunwa wancan ya kushi asirin wancan ya rufu in ya so nasa ya kumu soyayya ke tarahu maruka'an sujjadan zaka gansu suna ruku'i suna sujjada ai za ka ga alamomin sujjadar da ruku'in tare da su wannan suka ce a alkiyama idan alkiyama ta tashi guraren da suke yin alwala da guraren sujjada za ga suna haske an gane shi da mana sima'u da wujuhin minasar sujudi za ka gane su saboda gurbin sujjada warka ta ba wannan bane a duniya ne gurin da suke sujada da shi zai yi kanta idan kana hauga da musulmi da bugotunsa mafiya yawa ba kowa wani kirki ba amma mafiya yawa kana duba goshin za ka san wani musulmi kana duba karkashin diddigen nan ɗan mai kira suna kaf idan sau za ga wani ullutu ya yi kanta suka ji to wannan ake nufi ana gane su da alamar da wannan din na gurbin sujada zalika masalun fi tawrati wannan fa shine misalin a cikin tawra inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ashe sahabban manzon Allah ma akwai ambatansa a cikin at-taura tunda zababban Allah ne yadda Allah ya zabo a cikin mutane ya laliba ya ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi daraja ta kololuwa to haka ma sahabban nasa zaɓowa ya yi ba kowa ka ba lorin darajar ba da ka lalibawa aka aka zaɓo mai sahabbai idan mutum nagartacce ne Allah zai ba shi mashawarta nagartattu da ka idan ka soki waɗanda suke tare da mutum sukarka wurin mutumin zashi haka ne daga idan ka soki sahabi to sukarka gurin manzon Allah za ta je kai tsaye dan shi ya musu tarbiyya ɗalibansa ne shi ya karantar da su shi ya musu tarbiyya shi ya hore su ya ɗora su a kai suka yadda suka karɓa idan ka zage su yanzu manzon Allah ne bai iya tarbiyya a gurinka da ka ana gane su da alamun sujjadar su zalika maslun fi taurati wannan shine misalin su a cikin at-taura wa maslun fil injil amma misalin su kuma a cikin injila wannan wawurin ba wala kafa ce ba za ka ce wannan shine misalin su a cikin at-taura da misalin su a cikin injila ba a'a yace zalika maslun fi taurati wannan shine misalin a cikin at-taura ne injila ba gari yana tafi wa maslun fil injil amma misalin su kuma injila kazartsi kamar tsuro akara da shakawu tsiran sai ya fitar da zanganiyarsa ya fitar da ganyensa fa azarahu fasagalaza sai ya karfafe shi sai ya kauri farsawa ala suqihi sai ya daidaita akan jijiyarsa yujibu zurra'u shukar tana ba wa manoma sha'awa liyagi da nufin kufar don ya tsoratar da kafirai don ya bata wa kafirai rai don ya kusa ta kafirai wai sahabban manzan Allah makami ne a gurin Allah wanda zai tsoratar da kafirai da su sahabban manzan Allah su ne Allah yake cuna wa kafirai amma yau ka zo ka ce wani da wani da wani da wani ba mutumin kirki ba kai ne ba mutumin kirki wanda Allah ke tsotsar da kafirai da su wa'ada Allahu allazina amanu wa amilus salihat Allah ya yi alƙawari wa waɗanda suka yi imani kuma suka yi kyawawan ayyuka minhum maghfiratan wa ajran aziman ya musu alƙawarin gafara ya musu alkawarin samun lada ne girma Allah ka sanya musu Allah ka sake mu a kiyama har su haɓu manzara sallallahu alaihi wasallam mun kawo karshen wannan sura da sura sulfati abubuwan da muka bayar da kuskure ko wajen karatu ko fassarawa ko wajen bayani Allah ka yafe mana shi wanda kuma muka karanta daidai muka fassara daidai muka faɗa daidai ba ilimi ne daga wajen mu ba taimako daga wajen ka ya Allah Allah ka sake fahimtar da mu abin da mu sani Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah kuma ka ba mu ladan abin da muke karantawa insha Allah za mu shiga sabuwar sura mai suna suratul hujurat a kusa lokaci na goma ita wannan suratul hujurat ita ma sura ce ta madina wato a madina allah ya suka da ita kuma tana da ayoyi goma sha takwas ayoyinta guda goma sha takwas sannan wannan sura abinda take karantarwa ta ta haddasa sura an iddatu mawadi ta ta'allaku bil adabi wal akhlaq ita wannan sura tana ba da labarin wasu gurare ne da yake rafe da ladduba da kuma ɗabi'u wato ladduba na musulunci da kuma kyawawan ɗabi'u abinda wannan sura take karantarwa da kuma adabul ta'amuli ma Allah wa rasulihi tana kuma koyar da ladduba na mu'amala tare da Allah da manzansa yadda kai za ka yi mu'amala da Allah yadda za ka yi mu'amala da manzansa wanda surar tana karantar da wani ɗabi'a wa ta'amuli ma'al fusuk sannan tana karantarwa yadda za ka yi mu'amala tsakaninka da fasikai an gane wa tasabbuti bil akhbar da kuma tabbatuwar labaruka wa qitalul fi'a albagiya sannan tana gaya mana yadda ake yakar wasu jama'a batattu halakakku wadawantaha ana sakhariya sannan surar tana hana mu isgilanci wazzanni wallamzi wa tanawuz bil alqabi surar tana hana mu yafuce ko kimci mun san ko yawa idan wani zai wuce wanda kake zo ka aibanta shi kuma baka zo ya ji ka sai ka tabdan wanka ka nuna shi da baki ka yi can to tana hana mu wani sannan tana hana mu yada lakaba na banza lakabi wai a ce maka ronaldo ko kana musulmi muhammadu a ce ma ronaldo a ce ma messi wai kuma kana jin daɗi an kira ka da sunan army arna ma dan kungiyar asiri matsayi arna da kai ba ta kai yake yi ba in san sa ne ma ce ba kai a duniya in zai kashe dukiyarsa ya ga babu addini sai yayi kai wala lalacewa ga wadata a saudiya haramun ne ka ji da dadin inda ba masu ka aure ba amma saboda kwallon ronaldo an yadda ya ji da dadi an yadda ya ji da dadi shi an masa wannan gatan ya je da dadino kasar saudiya ya zauna don ya iya kwallo ina lillahi wa dalil me ya kwallo me matsayi ta addini me matsayi ta al'ada da addinin mu da al'adar mu duk ba ruwan da kwallo wata dama ce da bayahude ya samu domin shi ne zai iya sa duniya iwu a cikin sakan daya duk duniya ta yi iwu a cikin sakan daya lokacin da ronaldo ya buga kwallo ta shiga raga dan najeriya yana kallo dan ingila yana kallo dan saudiya yana kallo dan lungun da ke cikin lungu shi ma yana kallo a wannan ragar tana taba kwallon tana taba ragar kwallon ta iwu da haka a cikin saka ɗaya sun sa duniya ihu kuma sun zo sun sa musu masifa a kan ganin mata kuna kafin da yan kuna cin mutuncin junan ku kawai a kan ganin mata Allah sawa da haka wannan surar tana hana mu yaɗa lakabi na banza kuma tana hana mummunan zato ita wannan surar abin da suke koyarwa sannan surar tana hana mu bin diddigi bin diddigi da jarsus kure yar kure kaga mutum a can yana son ya yi laifi zai ka buya don kada ya ganka ya bai kai so kake yi laifin sai ka zo ka faɗa to kawo mai laifin laifi ka zama dan sandan najeriya yawa dan sandan najeriya an zai shi ne domin ya hana laifi ya yi sulhu shi ne babban aikinsa ya hana laifi ya yi sulhu idan kimar da zai ya kai kotu in wata ya a biya shi ko ba shi ne aikinsa ba to idan ya ga za ka yi banna sai ya boya kai ba kai ba ma an ce ka yi ba ka yi ba ma an ce ka yi da aka sasanta to irin wani ɗabi'a ce tamu to wannan surar ta hana tajassus sannan wannan surar ta hana giba giba wato cin naman mutane a koye ko a bayan gidan mutum ka ringa aibata ko ka ringa faɗin laifinsa na aibi faɗan laifi na aibi ga mutumin da baya nan shi ne giba cin nama
idan kuma ka faɗa a gabansa ka ci mutuncinsa ba mafita wai kai dai jarumi ne bari in faɗa idanka a ka ci mutuncinsa ka zubar mai da mutunci ka ce da mutunci Allah ya hana in ka ɓoye kuma ka ci namansa yanzu kenan tsakaninka da mai aikata laifi musulmi mai kenan mai shi abu biyu ne ka rufa masa asiri kamar addu'a ya Allah sai domin idan laifiyan shi unci lokacin da kai wa mai yi dariya kai ma in baka yi sa'a ba laifin sai ya kwana wajen ka aikata irin sa haka ne ka in dai ka aibanta mai aikata laifi to wata ran kai ma sai ka irin wannan laifi kuma yace jaddu sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake bin al'aurar mutane yake bin al'aurar mutane sai ya ga abin da suka yi mummuna ya zo ya faɗa to Allah ya masa alƙawarin ko a cikin gidansa ne sai ya kunyata shi ko a cikin gidansa ne sai ya kunyata shi dan dabi'a su kenan ya rinka bin mutane dan ya ga abin laifin su ya faɗa sannan surar tana tunatar da mutane wajen gyara ayyukansu gyara ɗabi'unsu da ka wani ayoyi goma sha tara wa'azi ne ke ciki mai yawan gaske Allah ya tafi kewa da Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasul kada ku gabaci gaban Allah da manzonsa duk wani aiki da za ka yi na musulunci to dakata Allah ya baka umarni dakata manzon Allah ya ce kai amma idan kai na son kanka idan kai bin son zuciyarka Allah ba zai karba ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alimun lalle Allah mai ji ne masani ka duk abin da zaka yi addini an riga an koya maka shi duk kwarewar malami a yanzu a wa'azi duk kwarancewarsa duk kwarancewarsa abin da zai faɗa yau an riga an faɗa ina fata mun gani duk aikin mai aiki a musulunci irin aikin da zai yi an riga yi da haka duk abin da wani malami zai faɗa kwayo-kwayo ne na wani malami ne faɗa baya an riga an gama yi wa musulunci aiki mu muna bi muna jaddada abin da aka yi ba sabo ba ne ba sabo ba ne da ta an riga an yi alkur'ani shi ya fi kowane littafi fasaha da basira da iya magana da sanin logar faɗan maganar da mutum zai amfana manzan sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowa iya wa'azi shi yasa zaka duk maganganun manzon Allah zaka samu kalmomi ne masu sauki wanda in mutum ya ji zai saurin fahimta daga duk iya maganar ka duk bakin ka baka isa kai manzon Allah fasaha ba balle sana ka wuce shi haka nan mabiyansa sahabbansa Allah ya kara musu yarda wanda suke da fasaha irin fasaha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a gurin sa suka koya har yake wakiltar da su a wasu guraren ayyuka na addini da ka sun riga sun gaba da karkai wani abu a gudan kanka wadda ba shari'a ce ta ce kai ba waɗansu suna kafa hujja da wani hadisi wanda yake cewa man sanna sunnatan hasana wato wanda ya sunna sunna ta wata sunna mai kyau yana da ladan sunna da kuma ladan wanda yake da sai yake ganin wai an bashi dama ne ya kirkiro wani abu wanda babu shi
a ba haka yake abin da yake nufi wata sunna ce wanda mutane sun manta da ita ta ɓoye musu ba sa yi kai yanzu ka fito da ita sai ake yi to kana da ladar sunnar kuma kana da ladar wanda ya aiki da ita ba ka kirkiro taka ta kanka da fata Allah ya tafi za mu takaita da insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah
tambaya ta ina ce mutum ne aka fara azumi da shi sai rashin lafiya ya kama shi ya sha guda goma sai ya rasu shin za a biya masa wanda ya sha kuma ya tambaya an fara azumi da shi misali yanzu yau mun kai mun kai shida sai ya kwanta rashin lafiya sai ya guda goma wato a ranar shan daga wata kenan sai ya rasu yanzu ana busa guda goma ce to wannan goma za a rama maka a'a la yukallifu Allah wa nafsan illa wusa Allah bai dora mare ta abin da za shi ba zai iya ba ana rama azumi azumin da ka ɗauko wa kanka bashi misali ba kai misali kafara azumin bakarci azumin kafara ana rama shi ko mamaci daga idan mutum ya mutu ya bar azumin kafara da yi shi ba ya bar azumin kafakarci da yi shi ba to wani za a rama ina ba ta gani amma azumi na ramadan wani babu rafuwa tambaya da biyu me ne hukuncin mutumin da ya yi wa matarsa kisa har da zai ya fito masa ya karya azumin sa ya karya azumin na watan gani da aka ana bin kafa shi nan matsalar zai ka fara da zuwa zai ba ne ne matsala an gani wani ba fita abu zai ka fara amma zai ka fara masallawa a cikin na da wani yawaka ita ce ba ta gani ke da tsakar kayi ba kuka ce ko da ne da kuma za su doka wurin da ubangiji allah ya masa rahama da sauran musulmi da baki da kuma da duka rayi allah ka samu su kari imani allah sa karshen ya fi farkon mutum allah ya sa kurakuran da muke ne suka suke yi sun sani ko mutum da allah ka yafe ayyukan da muke yi kyawawa allah ka karfa ka samun shi a mizani allah ka raba mu da riya allah ka raba mu da riya allah ka raba mu da riya kariya mummuna abu kariya mummuna abu Allah wa gaggaji ka rawa da kai Allah wa gaggaji ka sami da kai Allah wa gaggaji ka sami da kai inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر بارك المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله